أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan makaranta mai albarka ta burhanuddin ke wannan unguwa ta tawala da birni yau muna ranar lahadi 27 ga watan rabi'ul akhir wata na hudu a cikin jerin kalanda ta musulunci ba hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan goma 2025 miladiya cikin ikon Allah subhanahu wata'ala yau gashi Allah kaddara haduwanmu da saduwanmu kamar yadda aka sani wannan ba shi bane karinmu na farko ba na zuwa wannan makaranta mai albarka domin gabatar da faɗakarwa ina tana ina ji wannan shine karo na uku duk da wasu suna shaida wannan ana da muna zuwa da malam ɗaya ba na san za su ce ina malam ɗaya yake to baya nan ne bai samu dama ba shi yasa ba cikin ikon Allah subhanahu wata'ala abinda za mu tattauna a yau saboda kamar da manzala ce addinin nasiha addini nasiha ne to abinda za mu tattauna abinda yake ci mana tuwo a ƙwarya ne abinda ya zamanto shine matsala da kowa take damu musamman ga masu hankali da kuma wanda suke neman gyara a cikin zamantakewa ta yau da gobe abinda za mu tattauna a kai shine mashakilun fi tarbiyatul auladi wa ilajuha matsaloli da ake samu na tabarbarewar tarbiyya a cikin al'umma ta matasa maza da mata kuma har da uwaye ma tunda ana zancen matsalar tarbiyya ba ta tsaya ba zuwa ga yara har da uwayen ba saboda wani zubin in aka samu matsala ne daga uwayen sai ta gangaro ta sauka zuwa ga yara tunda kowa sani za mu zo mu ishara lokacin iyaye da kakanninmu duk da ana akwai iyayenmu da kakanninmu a lokacinsu su suna matasa da yanzu lokacinmu kowa ya sani mu duk da wasu abubuwa ana ba mu labari amma duk da akwai sa'anan za su shaida haka cewa yana daga cikin abin da ya haifar da lalacewar tarbiyya to uwaye ba su tsayi ba a matsayinsu na uwaye ba duka za mu zo mu kenan dai matsala ta taɓarɓarewar tarbiyya da hanyoyin da za a magance makasudin yin wannan kowa ya sani ana jaje tarbiyya ta lalace tarbiyya ta lalace to amma abin da ya kamata a yi a bincika me ya haifar da wannan lalacewar tarbiyyar cause asbab me ya haifar da wannan matsalar ta tabarbarewar tarbiyya in aka gano matsalar kuma ya za a yi wannan matsalar a magance ta to da wannan ne za a samu hanya kawo sauyi da gyara a cikin al'umma amma in dai za a yi ta jaje a yi ta kuka ana rage ta za a shekara ɗari a shekara dubu ana wannan da haka insha Allah a nan akalla akwai sabubba guda 22 wanda suke haifar da taɓarɓarewar tarbiyya kuma da hanyoyin da za a bi a magance su kenan za a gano matsala da magani kenan abu kaza yana haifar da matsala kuma yane ne za a yi a magance shi za a faɗi da farko muƙaddima gabatarwa introduction kenan Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya nuna mana abin da ya shayi tarbiyya ba wai mu ga magarin mutane ba hatta annabawa da Allah ya turo su ma sun ba da kulawa da himmatuwa da ba da mahimmanci akan abin da ya shayi tarbiyya misali annabi nuhu shine awwal rasulin ala waje al-ard farkon manzon da Allah ya turo a bayan ƙasa shine annabi nuhu to a ƙarƙashin haka wani na iya cewa to annabi adamu tunda annabi adam ya riga annabi nuhu to sai a ce akwai bambanci tsakanin annabi da manzo shi annabi adam annabi ne in aka ce annabi to annabi adam shine farkon wanda Allah ya halitta kuma da Allah ya halice shi tun daga kan annabi adam har aka shekara dubu mil'an sekil goma ba a samu ba wani abu na bautar wani face bautar Allah subhanahu wataala ma'ana tun daga kan annabi adam har aka shekara dubu Allah kada yake bauta ma ba a bauta ma wani sai a lokacin annabi nuhu ne aka samu mutane suka fara bautar gumaka sai Allah ya turo annabi nuhu kenan kaga annabi nuhu shine farkon manzon da aka turo ya ma mutane wa'azi akan nisantar bautar wani wanda ba Allah ba amma a lokacin annabi Adam Allah ne ake bauta masa shi kare to annabi Nuhu Allah ya bamu labari shi yasa zamu ji ya sha daga ya sha fama ya sha faɗi da shi da mutanansa Allah ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama Allah ya turo annabi Nuhu zuwa ga al'umma sai dai shekara 50 ma'ana dai shekara 950 nafsan sankanta a yana wa'azi ku diba ku gawa shekara 950 kuma a hakan wa'azin da yake musu a cikin sautu nuh Allah ya faɗi mana qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara yace ya ubangiji ina kiran mutane na dare da rana gida gida yake ne amma ce wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum duk lokacin da naje ina musu ina kiran su zuwa su zo zuwa neman gafara Allah ku bar bauta gumaka ku zo ku bauta ma Allah shi kadai ja'alu asabi awun bi azan ne sai ga sanya yatsunsu a cikin kunnen su ma dan kasa jima abin da zai wadi to amma ni da ƙarshe da aka cika shekara 950 Allah ya kaddara iya waɗanda za su yi imani sun kare malaman tafsiri suka ce duka mutanen da suka yi imani da shi wasu suka ce mutum 80 mutum 40 maza mutum arba'in mata akwai wanda suka ce duka mutanen da suka yi imani da shi mutum sha hudu ne a cikin ɗari tara da hamsin ɗin mutanen da suka yi imani da shi Allah ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana yace fala tabta'is bima kanu ya'malu Allah ce ma amana ma'ahu illa qalil Allah ce wanda suka imani da shi ɗan kaɗan ne to lokacin da wa'adin Allah ya cika za a hallaka mutanen annabi Nuhu me ya faru Allah ya umarce shi gina ya kera kwale-kwale jirgin ruwa bato yana kera batan ma bai tsira ba daga wajen mutanensa ba Allah ya ce kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru minhu Allah ya ce duk lokacin da mutanensa suka zo wucewa suka ganshi yana kera wannan jirgin sai ga mai izgilanci sai kai nuhu da ka iya ma ashe kai kafinta ne ashe me ni zai ne tun da farko da kere-kere kake ma na kata kai da haifi ma amfani ka zo kana abu Allah abu Allah sai su riga mai izgilanci to ikyale su da ida Allah ya ce kullu hamil fiha min kullin zawjayn sunayn ya ce wa ahlaka Allah ya umarce shi ce duk wata halitta ya dauki dangi biyu namiji da mace a sanya ta a cikin ruwan a cikin jirgin nan saboda za a halaka duniya ne baki daya to dan a bar wani iri na cikin halittu aka ce dauki kowane halitta jinsi biyu namiji da mace kuma Allah ya ce wa ahalaka kuma hada iyalanka ma ka dauke su amma me zai faru lokacin da aka zo aka shiga wannan jirgin annabi nuhu annabi nuhu sai ce ma dan shi ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafirina yace ya kai dana ka zo ka shiga wannan jirgi na ruwa kada ka kasance cikin kafirai mi dan yace kala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma yace a ni ba na shiga ba jirgin ka ba ni zan hau dutse ma zai tsiratar da ni daga wannan ruwa shine ake cewa ruwan tufana inundation ambaliyar ruwa ne Allah ya musu ruwa daga sama ruwa da kasa to nan muhallin shahid mu diba mu ga annabi nuhu yadda yake son ya ce ya ci dan shi saboda ya san duk wanda bai shiga wannan jirgin ba to a ranar hallaka ta tabbata gare shi sai la asima al-yawma min amrillah illa man rahim babu wanda zai tsira daga wannan halaka sai wanda Allah ya ji kansa to wanda Allah ya ji kansa wanda yake cikin wannan jirgin ne to amma mi dan nashi bai amsa ba duk da annabi nuhu ya so ya bi shi amma kuma bai bi shi ba to kaga anan annabi nuhu ya so dan shi kuma ya mai wa'azin ya mai duka amma da Allah ya kaddara bai da rabon shirya to bai shirya ba haka annabi ibrahim shine abul anbiya baban annabawa duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim to daga zuriya annabi ibrahim yake shi yasa ake mai lakabi da abul anbiya saboda mafi yawanci duk annabawan da suka zo bayan shi daga cikin zuriya shi suka hudu to annabi ibrahim ya kasance yana addu'a mu diba mu ga yana ginin ka'aba da shi da ɗanshi isma'il wa iz yarfau ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك النبي إبراهيم نيجي أدايك يا أبنجي كسن يا مزمنتو musulmai ne laka masu miye ƙauya zuwa gare ka da abin da ka umarce mu mu yi za mu yi na bari za mu bari ya ce wa min zurriyatina haka zuri'anmu ‘ya'ya da jikoki musulmatan laka su masu zamanto masu miye ƙauya zuwa gare ka dama mai ake ne da musulunci al'islamu ko islamu lillahi bi tauhid ka miƙa wuya zuwa ga Allah ta hanyar kaɗe tashi da bauta wal inqiyadu lahu bi ta'a kuma ya zamanto kana ma Allah da shi kadai wal bara'atu min shirki kuma ka nisanci shirka to kun gani annabi Ibrahim da ya tashi addu'a ba kan shi kadai roƙa ma ba ta yi rabbana waje Allah muslimain laka wa min zurriyatina hada zuri'a yace hada zuri'a mu ka sanya mu zamanto masu mai kauya ne zuwa gare ka to kaga muhimmancin tarbiyya ba sa mance kansu su ma kansu kuma su ma ƴaƴansu da zuri'a su gaba ki daya kuma Allah subhanahu wataala hallo da yake ba mu labari a cikin suratul baqara am kuntum shuhada'a ko kuma wasabiya ibrahim banihi wa yaqub annabi ibrahim yayi wasici ga ƴaƴan shi haka shi ma annabi yaqub yayi wasici ga ƴaƴan shi lokacin da duk suka zo mutuwa me suke cewa ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina ya ku ƴaƴana lalle Allah ya zaba muku wannan addinin musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun dan haka kada ku mutu kuna musulmai ma'ana duk abin da zai raba ku da addinin musulunci to ku rabu da shi ku kafa kafa kan wani abun duniya ko wani neman matsayi da makamantansu ku yi riko da wannan addini na musulunci har zuwa mutuwa ta riske ku ka gaske ma ayan sosiya wannan wa annabi ne annabi ibrahim ya ma ayan shi wasiya kuma ayan nashi wa annabawa ne wa annabi annabi isma'il ne da ishaq kamar da muka sani annabi ibrahim yana da ƴaƴa biyu duka annabawa akwai annabi Ismail mahaifiyar shi tace Hajara akwai annabi Ishaq mahaifiyarsa ita ce Sara to amma gari ba ƴaƴan shi annaba ne amma ke musu sisi ku kula da wannan addini ku rike shi haka annabi Yaqub am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di lokacin da mutuwa ta zo wa annabi Yaqub sai ta tara ƴaƴan shi gabaki daya sai ce musu ma ta'buduna min ba'di wai me za ku bauta ma bayan mutuwa ta qalu na abudu ilahaka suka ce za mu bauta ma ubangijinka shine Allah wa ilaha aba'ika kuma shine ubangijin uwayenka Ibrahima annabi Ibrahim wa Isma'ila da annabi Isma'il wa Ishaqa da annabi Ishaq suka ce ilahan wahida abun bota ɗaya ne kuma wa nanu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wataala to kaga annabi Ibrahim bayan annabi Ibrahim ga annabi Isma'il annabi Isma'il shi ma da Allah ba mu labari wazkur fil kitabi Isma'il a cikin sautu Maryam innahu kana siddiqan nabiyya mai Allah ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati zakati wa kana inda rabbi mardiya annabi isma'il ya kasance yana umarta iyalansa da kiyaye sallah da ba da zakka da yin kyauta da yin saraka kuma Allah ce kasance yardaddi ne a wajenmu haka har mu gangaro zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya faɗi mana cikin sautu daha Allah ce mai wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk yace wal akibatu littaqwa Allah ya ce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka umarci iyalanka da tsi da sallah da yin sallah akan lokaci da kiyaye ka'idodin sallah kuma wasbir alaiha kuma kai hakuri akan yin sallah su ma ka musu wasici akan su yi hakuri da dogewa da jajircewa da jurewa akan yin sallah to haka kuma a cikin bayan Allah na gari wanda ba annabawa ba su ma Allah ya buga mana misali duka dan ya nuna mana muhimmancin tarbiyya daga ciki akwai uwan Maryam imra'atu imran a cikin sura ali imran to da mu ake da ali imran mun sani ai a qur'ani ba suratul fatiha baqara ali imran me ake ni da ali imran al ana ne yallai nawa na imran la fami di imran shine ali imran to su wane ali imran sune Allah ya ambata a cikin wannan sura ta ali imran akwai mata imran sunanta hanna mu shine ake ce hannatu sunanta da kuma diyar imran ita ce maryam ne kuma da jikan imran shine isa su ne allah ba da labari ya ce to ali imran allah subhanahu wata'ala ke cewa izqalat imra'atu imrana allah yake yace ma manzo allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da matar imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni tace ya ubangiji lalle ni nayi bakanci addawan abin da yake cikin ciki na muharraran na ‘yantar da shi ma'ana na bayar da shi ya zamanto mai yin hidima saboda lokacin shi imran suna rayuwa ne a ƙasar palestino a baitul maqdis masallacin kudus wanda shi ne masallaci na uku a falala addinin musulunci kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tashuddu rihal illa fi salasin ba a nadar gari a yi bulaguro takanas a kai ziyara zuwa wani masallaci saboda girmansa ko darajarsa ko alfarmarsa ya masallatai ya guda uku ma'ana maza Allah ya sunna mana duk wani masallaci a bayan duniya ɗaya yake da na ko'ina banda masallatai guda uku na farko ce masjidil haram masallaci mai alfarma da yake makka maza Allah ce duk wanda ya sallah ɗaya a cikin sa za a bashi ladan sallah dubu ɗari kwatankwacin shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin da aka kaga wanda suka yi umara ko aikin hajji wannan falala ce mai girma in kika yi nafila ɗaya misali raka'a biyu za a baki ladan kin yi nafila wannan raka'a biyu so dubu ɗari san milfuwa to shi da malamai suka yi lissafi sallah dubu ɗari sai ka yi shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ishe za ka samu sallah dubu ɗari kuɗi ba a kullum sallah nawa muke yi so biyar muke yi to ka lissawa to amma an mutum ya je saboda alfarmar wannan gurin in kai je kai sallah daya in kika yi azhar daya za ba ki ladan azhar dubu ɗari la'asar dubu ɗari magarba dubu ɗari isha'i dubu ɗari asuba dubu ɗari to kawo wannan falala ce mai girma da Allah ya sanya a wannan gurin to shi yasa kake ganin irin mutanen mu aka yi aikin haji ko umara zaka ga mutum yayi profiti ka ribatu wannan wajen ka ringa yin sallah dan ka samu wannan ganima din ka samu wannan garaba sa din to amma kun sani Allah subhanahu wata'ala sai wanda ya ma dace daga mankatar samu alheri yake samu mu yanzu kaga nan muna marari muna begi muna so kaga wannan falal da na hadi yanzu wata za ta ina ma a ce a can take tare da samu na falal amma wallahi akwai su suna nan a makka kuma sun sauna falal amma ba sa zuwa su eh Allah ya baka iko da izini akwai wani malami da yake bada labari ce akwai wani akwai wani kuna to abin da ba ku mamaki wa wai ba sallah a masallacin harami ba a makka akwai ƴaƴan musulman da ba sa yin sallah kwata-kwata ba wai zan canji sallah a masallacin harami ba sallah kwata-kwata ba a yi wani malami ke bada labari da suka je aikin haji da ya goni ke cewa kai wane ka zo mu je mana mai sallah masallacin haramin maka yake ta kamar me yasa zamu je mu ce kai baka san falalar yin sallah a masallacin haram maka ba ya ce a bai sani ba da ya hudi mai ce to ya kai shekara arba'in a gurin kuma tsakanin shi da masallacin haramin duka bai wuce ba kilo biyu ba amma ce bai taɓa zuwa bai sallah ba to kun ga masallacin haram maka na biyu masallacin manzan Allah masjidin nabawi wanda yake madina shi kuma falalarsa manzan Allah ce za a baka ladan sallah dubu in ka je kai sallah ɗaya a masallacin manzan Allah za a baka ita so dubu milfuwa na uku shine masallacin Qudus wanda ake ce mai masjid al-Aqsa wanda Allah ya ambace shi a cikin Al-Qur'ani a zama sura da malaikan ta mutu sura Isra subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-Aqsa sarki ya tabbata ga wanda ya tafi dare da bawansa daga masallacin mai alfarma na Makka zuwa masallacin Qudus to shi kuma wannan za a baka ladan sallah 500 kun ga abin shi wancan na Makka 100 masallacin manzan Allah dubu masallacin Qudus biyar to ita matar Imran ko shi Imran ɗin da matar shi a wannan masallacin suke rayuwa to ita matar Imran ɗin uwan Maryam ɗin sai ta yi burin cewa ina ma a ce ta samu ɗa in ta samu ɗa to ta bayar da shi duk da ta farko ta kai kawai wannan abin da ke ciki na na sadaukantar da shi na bayar da shi ya zamanto mai hidima ga wannan masallaci na mi masjidul aqsa ko sai me take so ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa duk wanda yake ma masallaci hidima yake share shi yake kula da tsaftar shi da makamantansu to duk wanda ya zo sallah a masallacin za a bashi ladan sallar shi kenan ita in tana kula da masallacin duk wanda ya zo sallah za a bashi ladan sallah 500 ko to ita ma ka za a bata saboda tana kula da share shi da goge shi da share shi da tsaftace shi to amma kun san mafi yawancin mu yanzu mun san wannan falalar ba ba kowa bane ma wani ma aka shi na sharan masallaci gani ake ta kare mushi ne wallahi saboda mu kun ga da yin ladanci da wani kula da masallaci ko gani ake kamar ba su da galihu in aka ga mutum yana ladanci ma gani ake ko ta kare mishi yasa mafi yawanci za ku ga duk irin wani abin da ma zai baka mamaki ba wani ne kaga hakuri ake mai ya yi retret ya kare a masallaci to ai gwanda wannan akwai wanda suke retire suke kare a gidajen giya da gidajen 'yan karta to ai shi kago wani abin yabo ne ma yayin retire ya zo na ladanci yana kiran mutane zuwa sallah kuma manzo Allah ya tabbatar ya ce duk wanda ya shekara goma sha biyu yana kiran sallah to aljanna ta waje gare shi shekara goma sha biyu amma kuma ya mutum ya haƙuri ba kowa bane zai iya juriya shekara sha biyu yana kiran sallah ba kuma manzo Allah ya ce duk wanda ya kiran sallah duk kiran sallah ɗaya za a bashi lada 60 duk tare ya kama ɗaya za a bashi lada 30 kuma duk wanda ya zo sallah saboda kai ka kira sallah in ya zo sallah to yadda Allah ya bashi lada kai ma ka za a baka misali illa da ya kira sallah sai mutane hamsin suka zo suke sallah a masallacin kowa gwargwadon ladan da Allah ya bashi to kai ma ladan za a baka to amma mutane da ba san wannan shi yasa manzo Allah ce da mutane sun san abin da yake cikin falala na kiran sallah wallahi manzo Allah ce da mutane ya an yi qur'a ma'ana da masallaci aka bude shi mutane jiya za su ce ni zan zama ladan wannan ce shi zai zama ladan ai ta rigima sai manzo Allah ce to saboda sanin falala in mutane suka zo suka tada hayaniya sai a ce to yanzu ai qur'a wanda qur'a ta hadu akan shi shi zai ringa kiran sallah to ita matan Imran wadda muka ce sunanta Hanna Hannatu ita ce to Allah na sadaukar da wannan abin da ke cikin ciki na domin ya zama to yana hidima ne ga wannan masallaci na Masjid al-Aqsa to amma mi Allah ya ce da ta zo haihuwa falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha unsa kaga tayi burin ta samu iya mace eh da namiji amma ya Allah ba ta mace kuma da zai burin samu da namiji ba mu irin yanzu mata ba da zaka ga mace na son samu da namiji kawai dan abin duniya gado watan ma tana burin samun ma namijin ma ba wani kayan gadon ba da kai haka ne shi yasa uwaye kullum abinda ake fata wai baki da moke ba namiji zaki haya ko mace ba ki wata Allah baki mai albarka wanda zai tausaya miki ya agaza miki wanda zai ji magana ki in kika ce yayi yayi in kika ce bari ya bari to shine ake nema in kika samu namiji ko mace to fa nema amma kake ce ake namiji kike so ko mace wai yanzu ba har an yi arme ba a ce to in aka samu namiji kai zaka bada suna in mace ce kaza har kaga ana ana wani canke canke da wani sauransu kawai Allah ya baku mai albarka rabbana hab lana min ladunka zurriyatan tayyiba ko Allah ka ba mu zuri'a ta gari amma ba zan san namiji ko mace ba amma mu yanzu an zo a zamanin mu ni abin yana ban mamaki yake ji mace wai bata son ta haifi ɗiya mace kuma ke kina mace to yake rasa gane wani irin lissafi ne wannan kina mace ba ke san ki haifi ɗiya mace to dan haka kenan mu gane ita matar Imran ta so haifuwar namiji ne saboda mai zamanto yana hidima ga masallaci shi yasa ai Allah ya bada labari tace da ta haifi ɗiya mace tace walaisa zakaru kal unsa tace ya Allah ka sani namiji ba ɗaya ke da mace ba ma'ana yadda namiji zai hidima ba ɗaya bane da mace ba shi yanzu namiji kaga wajen kula da masallaci ya zo wuni ma in yana so har kwana ma sai a masallaci amma mace ya yi haka bai yi ba kuma in namiji ne dama suwa suke zuwa masallaci sallah maza ne ɗan uwan shi zai ringa shige da wuce amma mace ce kaga ai ba za ta ringa shige da wuce ko da yaushe cikin masallaci ba to ita ce kaga namiji da mace ba ɗaya suke ba amma ta ce wa inni sammaituha maryama ta ce amma na sanya mata maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim tace ina nema mata tsari da ita da zuri'arta daga shaytan kar shaytan ya samu kaso ko rabu a tattare da su to sai Allah ya amsa mata Allah ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wannan adda da ta yi Allah ya amsa mata yace wa ambataha nabatan hasana kuma Allah ya tarbiyantar da Maryam ta tashi cikin tarbiyya kyakkyawa wa kafalaha zakariya kuma Allah ya danka kula da renanta a hannun annabin Allah annabi zakariya to yanzu mu diba abinda uwan Maryam ta yi kaga da ta hayyata ta ce ina nema mata tsari manzo Allah ce duk wani da aka haife shi a duniya sai shi dan ya zo ya mulle shi yaga yana in ya yana kukan nan ai yana da asali shi dan ne amma manzo Allah ce ita Maryamu da danta annabi Isa tunda ai kakar uwan Maryamu ta roƙa ma Maryamu neman tsarin Allah daga shedan da zuri'arta ita kuma Maryam annabi Isa ne ta haifa to manzo Allah ce Allah tsare Maryamu da ɗanta annabi Isa shedan bai samu kasu ba akan su saboda dalilin addu'a mahaifiyarta Hannatu to kaga mun ga anan kenan wani yana nuna mana mahimmancin kula da tarbiyya kaga da ta haifi diyar farkon abin da ta fara roƙa mata shine neman tsarin Allah daga shedan haka bawan Allah Luqmanu mun san suratu Luqman Luqmanu ba annabi bane ba bawan Allah ne na gari saboda in mutum annabi ne Allah in ya tashi kiranka yana kiranka ne da suna annabta to amma shi kaga Qur'ani Allah bai ambace shi ba da suna annabta ba wa iz qala Luqmanu libni kaga Allah ce ka tuna lokacin da ko kuma kafin wannan Allah ce wala qad atayna luqmanan hikmata mun ba ma luqman hikima to wannan lukuman din Allah ya buga mana misalin yadda ake yin tarbiyya Allah ce iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah luqman dan shi yazo zo da shi ce ya kai dan dana yana mai nasiha da wasici yace kada kai shirka da Allah yace domin mi inna shirka la zulmun azim lalle ita shirka zalunci ne mai girma saboda mi zaka dauki haƙƙin Allah ne ka ba ma wani wanda bai cancanta ba kuma dama abin da ake ni da zalunci shine wadu shay'i fi ghairi mahallihi ka dora abu ba a gurbin sa ba ka dauki abu haƙi ne na Allah sai ka ba ma wani har zuwa yace min ya bunayya aqimis salata yace ya kai dan dana ka da sallah wa amur bil ma'rufi kai umarni da kyakkyawan aiki wanha anil munkari kai hani da mummunan aiki yace wasbir alama asabaka kuma yace kai hakuri akan duk abin da zai same ka a rayuwa ya ce inda zalika min azumin umuri yin haka yana daga cikin manyan al'amurra da suke kara ma bawa daraja da matsayi a wajen Allah kuma ya ce mai wala tu sa'ir haddaka lin nasi kada ka zamanto mai karkatar da huskarka ga mutane ma'ana ka zamanto ba ruwanka da mutane bakka sakin fuska bakka far'a da mutane ya ce wala tamshi fil ardi marha kuma kada ka zamanto kana tahiya ta jiji da kai da nuna isa in kana tahiya ya ce kuma waqfid min sautika ka sassauta magana ka kaka zamanto mai yawan raki ko kuma mai yawan daga murya in kana magana ka sassauta magana ka ta zamanto baina baina tsaka tsaki to kun gane shi ma wannan Allah ba mu misali yadda yake ma ɗan shi tarbiyya to kun ga wannan yana nuna mana kenan bayan Allah na gari daga cikin annabawa da manzannai sai himmatu wajen mi ba ma ƴaƴan su tarbiyya to mu kuma mu zo mu gano matsalolin da suke haifar da rashin tarbiyya fatan Allah zai ba mu ikon zano su mun ce guda 22 na farko adamu ikhtiyari zawjati salihah aw zawji salih rishin zaben mace ta gari ko miji na gari kenan mace in ta tashi yin armi in dai bata zaɓi miji na garba to za a samu matsala a tarbiyya haka namiji shi ma in ya tashi armi in bai zaɓi mace ta garba to za a samu matsala a wajen tarbiyya ya abin yake mata Allah ya ba su shawara irin namijin da za su arma maza su ma Allah ya ba su shawara irin macen da za su arma kuma a samu zaman lafiya da fahimtar juna kuma a haifi ya'ya masu tarbiyya mu fara da bangaren mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Abi Huraira yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu yace illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun manzo Allah yace yana faɗi ga iyaye da waliyan yarinya cewa duk wanda ya zo neman arman diyaku matakar kun yarda da addininsa kun yarda da halayyarsa ɗabi'unsa to manzo Allah ce to ku aura masa in ba haka ba to za a samu fitina a bayan ƙasa mai girma shi yasa uwaye yana da kyau su kiyaye wa'annan har da su ma yan mata da zaura da uwayensu in aka zo zaben miji abu biyar ake dibawa in aka samu abu biyar din nan da abin da babu to bai hana a yarmi na farko a hadisi na mazala ce addini za a diba yana da addini ya za a gane mutum yana da addini a je a bincika a unguwarsu ana samun shi yana salloli guda biyar a masallaci tunda mazala ce as-salatu imaduddin sallah ita ce gimshikin addini faman aqamaha faqad aqama dina duk wanda ya tsaye da sallah to ya tsaye da addini wa man hadamaha duk wanda ya rushe sallah faqad hadama dina ya rushe addini shi yasa ai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min amali yawm al-qiyamah as-salah manzo Allah ce farkon aikin da za a ma bawa hisabi akan shi ranar tashin al-qiyama ita ce sallah ma'ana farkon abin da za a fara bincika a cikin ayyukanmu ba za a bincika ba azumi ko ka zuwa makaranta ko karatun Qur'ani ko istighfari ko biye uwaye ko duk wani aiki da ka sani abinda za a fara bincikawa manzo Allah ce sallah ce manzo Allah ce idan aka bincika idan aka ga sallah ta yi to mutun ya tsira ya rahota amma aka bincika sallah ba ta yi ba to wannan mutun ya tabi asara ma'ana in sallah ka ba ta yi ba to komai ya lalace to shi yasa aka ce ana gane addinin mutum a ga ya yana kula da sallah ko kuma yana wasa da sallah dibawa a ƙwar'ani Allah ce fawailun lil musallina tsananin azaba ya tabbata ga masu sallah wasu masu sallah Allah ce Allah da an salatin sahun wanda suke rafkana ba sa yin sallah akan lokaci ba ba sa yin sallah ba suna yi amma ko ba sa yin ta akan lokaci kaga anan ma nasiha ce zuwa ga uwaye mata in ana cikin hidimomi na biki suna ko armi da makamantansu ba ko ce bace take kula yin sallah ba to kun ji Allah ya ce fa wailul lil musallina kuma a yi rashin sa a wannan yinin ki mutu ne zaki ki ce ma Allah da haka kenan za a diba addinin mutum yana sallah ana ganin shi na zuwa na sallah kun ga aka same shi bayan sallah kenan na babu addini kuma me yasa aka ce sallah ai mun gani dazu Allah da kanshi ce ma manzo Allah wa amur ahlaka bis salati ka umarci ƴaƴanka da yin sallah to yanzu dan Allah namijin da bayan sallah yaushe zai umarci matar shi da yin sallah babu saboda shi ma sallar bata da kima ko daraja akan shi bai damu da yin sallah ba to yaushe kuma zai damu wannan matar ta shi sa ta yi sallah in suka zo suka haifi ƴaƴa ya damu da yin sallar su to shi saka ce sallah za a fara diba abin ka yana yin sallah ana ganin shi a masallacin unguwarsu ko a wajen aikin su ko ma a ina ne yana yin sallah ko bai yin sallah saboda in mutum yana wasa da sallah kenan wani babu addini bayan sallah sai a zo bangaren azumi in ana azumin ramadan yana yin azumi kaga in mutum bai azumi ya sa matar shi ta yi azumi ya sa ayan shi su yi azumi ba ya sa su ba kuma in mutum bai azumi bai san madaraja azumi ma sai matar shi ta dauki azumi ma karya mata kun yanzu irin abubuwan da ake ma malamai tambayoyiwa sai kaji an ce wa azumi wa sai kaji an kira malami an ce to wallahi malami ne ina azumi wa miji na zo karya mu azumi ka gani wannan bai san madaraja azumi ba kuma bayan azumi to kenan za a diba addinin sa na biyu bayan addini za a diba al'akhlaq ɗabi'unsa mutum ne mai girma na sama da shi an bai girma na sama da shi kawo ku sake ku ba shi arman ku saboda me yasa za a iya zuwa a samu matsala a nemi duk wasu dattija da manyan mutane su sa baki ya yi allamfur ya ce kawai shi babu wanda ya sai hudu mai magana ana samu a cikin mutane ya kai mata suna kajaji ta samu matsala da mijinta to kuma a samu a yi sulhu ya ce ai shi babu wanda isa hudi mai magana ya sa ta a cikin 'yan mata in wani yana zuwa wajen kigira yake ce ai ni babu wanda isa sa ne ko ki raba hanya da shi ma'ana bai da makwabi bai da wanda zai sanya shi an yi a rayuwa a ce kai babu wanda zai nusar da kai ya tunatar da kai faɗakar da kai ya nuna ma inda kai kuskure kai kuskure kenan adiba yana girma na sama da shi ta yi a unguwa ne a ce mu nan da tiga unguwa in yazo ko gaida mu bai ko kallo mu ce mu to kaga wannan ba mutumin kirki bane ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa laysa minna man lam yujil man lam yujilla kabirana manzon Allah ce baya tare da mu ma'ana baya cikin al'umma manzon Allah wanda bai girmama manyan mu da cijawa da manya wayar hama sagirana kuma baya jin tausayin na kasa da shi mu a musulunci ana so ka girmama na sama da kai kuma ka ji tausayin na kasa da kai na sama da kai ka mutunta su ka girmama su kada ka rena su kada ka wulakanta su su kuma na ƙasa da kai ka ji tausayin su kada ka zalunce su dan kana ganin na ƙasa da kai ne to za a riba wannan ɗabi'un yana girma na sama da shi yana jin tausayin na ƙasa da shi saboda ke ma yanzu aka arma miki shi ai ƙasa da shi zaki kasance to in bai tausayin na ƙasa da shi ke ma bai tausaya miki ba bayan wannan za a riba yana da gaskiya mutum bai da gaskiya bai da halayya bai da ɗabi'u mai kyau adiba yana da gaskiya yana da riƙon amana yana cika alkawari to duka irin wannan za a diba bangaren ɗabi'u da halayya kuma daga cikin bangaren ɗabi'u da halayya za a diba cewa mutum ne ba mai yawan bugu ba duk yawan sallan mutum da sallan nafilashi da azumin nafilarsa da yawan katun qur'aninsa ko ustazi ne ko mawane ne in yana kishin mace ba a bashi adadi kuma wannan ya tabbata a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ta sahabiya da mu arman ta mutu ya ta zo ta ɗiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki je ki idda amma kika gama idda kafin ki sake wani armi duk wanda ya huto arman ki ki zo ki wadi mini da bana manzo Allah yana so mata abin ka a koma gidan jiya ya zaba mata mijin da ba za a koma gidan jiya ba bayan ta gama idda sai mutane uku suka huto neman armanta da Abu Jaham da Muawiyah bin Abi Sufyan da Usama bin Zaid to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tazo kuma duka sahabban manzo Allah ne duka su uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata to shi dai Muawiya fa su'ulukun la mala lahu yace Muawiya bakin arme shi bai saboda mi su'ulukun ma'ana tataccen tantirin talaka ne shine su'ulu allazi la mala lahu wanda bai da dukiya bai da kuɗi to akwai sa abin da zai baku mamaki shi wannan Muawiyan wa dan Abu Sufyan ne Abu Sufyan a lokacin shine sarkin Makka amma yanzu kaga ɗan shi aka ce talaka ne to shi ne malamai suka ce abinda ake ni ɗan sarki ne bai da sana'a bai da aiki ne abinda bahaushe ne ke cewa ya wanke goma ne ya sa biyar bai da aiki ne to kaga yanzu irin wannan idan mace ta armu namijin da bai da sana'a ko da ɗan alhaji ne ko ɗan mai kuɗi ne to ana iya zuwa alhajin ya haɗe mutu ko in dan mai sarauta ne sarautar ta bar gidansu kuma shi ba akwai mai nema ba zuwa za ku ku sha wahala yanzu ko a garin nan nawa masu kuɗi wanda ƴaƴansu ba su dora su akan hanyar nema ba ko dan babanka mai kuɗi ne ba akwai ma nema ba ko kashi aka koya ma baban naku zai haɗe mutu a zo a raba muku gado sai a zo a ƴan shekaru ko a ƴan watanni kaga abin da aka mutu aka bari an neme shi a rasa saboda ba akwai mai nema ba akwai mai batattali ba to yi manzo Allah ce wannan kake arme shi saboda mai bai da dukiya ma'ana ba akwai mai ba sana'a ba shi kuma bai halatta a aura ma mace mutumin da bai da sana'a saboda me yasa arme dawainiya ne in aka arma miki arme duk dawainiya ki da baban ki miki ta sauka daga saman baban ki ta komo kan mijinki yasa zamu ga mu a irin kasashen mu aka zo arme sai ka ji an ce da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da mahalli da komai akan miji to yanzu dan Allah mutumin da bai da sana'a ya za a yi ya dauki wannan dawainiya taki kenan kun ga na farko kenan kenan a ƙarƙashin haka shi ma za mu zo mu ga yana daga cikin dalilin da yake kawo matsala a lalacewar tarbiyya uwaye su armar da 'ya'yansu ga mazajen da basu da sana'a ba a ce ba he mai kuɗi za a arma maɗiya ba amma ya zama yana da sana'a wanda zai iya rike wannan matar da shi shine ko ake bukata kuma abin da uwaye diya basu gane ba yanzu a ce ai wani sana'a shi kaza ce karamar sana'a gare shi to ai shi sana'a ko da karamar sana'a ce gare shi misali mu buga misali a ce mutum ko da yankan farce yake ko shushe na ne to kuma ta aka a wannan yankan wacce ko shushe na zai dawwama mutane nawa ne zaka fara sana'a an ka fara wannan ka barta ka koma wannan ka koma yanzu tun masu kuɗi a garin nan za ku yi wani kaji an ce da dako ya fara wani kaji an ce da talle ya fara haka ne kana yin abu shi Allah abin da yake so in dai kai kana neman halalin ka domin ka rufa ma kanka asiri ka rufa ma yallanka asiri to wallahi Allah ya rufa ma asiri kuma Allah zai taimake ka to shi yasa sana'a aka ci kenan kowace irin sana'a ce in dai zai iya kula da macen to shi kenan shi arziki na Allah ne in dai mutum yana kan hanyar nema to zai samu to amma wanda bai yin sana'awa shi kaga bai kama ba hanyar nema ba to mu yanzu matsalar da ake samu a irin garuruwan kowa ya sani anan yana daga cikin abin da ya haifar da matsalolin tarbiyya zaka ga mazaje diya ba su da sana'a kuma uwaye na anan shaida ne zaka ga diya yanzu uwaye sun komo su ne gida shi yasa kuke gani yanzu a harkar kasuwanci mata suka shiga tsindam saboda mi wata kasuwancin larura ce ta shiga saboda ba yi ba a ce kina da 'ya'ya shi mijinki bai kawo miki ba abinci zamana za ku yi kuma uwaye dan kusan sun yi tausayi shi wannan miji yana iya zuwa ma bakin teburin mai shayi ko ya je zauna a fada su ya san yana da mace yana da 'ya'ya ko a ka bai damu ba amma lake uwa kina gida 'ya'ya za su je makaranta ko su je ekwal su dawo a ce babu abinci bakin iya ba amma shi babansu ko ɗaya bai damu ba to kaga shi yasa wannan uwaye sa mata jiya suka shiga harkar kasuwanci saboda mi domin su rufa ma kansu asiri a yansu to kaga me haifar da wannan rishin sana'a to mu yanzu a garuruwan mu za ku ga an san mutum bai da sana'a kawai yan uwan shi su yi koti zai su ne dot kudin sadaki a mai balis ko akai ke daga yau in aka zo neman armi a gidanku ko ke ce uwa ko ke ce ki tambaye shi mai sana'a ka bai da sana'a ne mu sana'a amma yaushe mutum bai da sana'a yi kawai a gidansa an mai haɗin gwiwa waccan ta kawo kaza da kaza tsakanin yayi da ƙanni da ƴaƴan ƙanni da wane ne da babbanne da wane ne a haɗa ai arme to abin da mutane ba sa la'akari to yanzu an yi arman to ai arme ɗawainiya ce kun haɗa mai kuɗi ya yi arme to kuma yanzu ya ne ne zai ɗauki ɗawainiya ta saboda ai ku da kuka haɗa mai ba ko za ku zo ku ringa ci da mai matar ba shi yasa wani malami yake ba da shawara yake cewa da haɗa ma mutum kuɗi a masa arme wanda an ba shi ya je jajari haka ne in an yi jajari ya ga Allah ya mai budin da in ya tashi arman biya bukatar tallafin kowa saboda mi ya gini da kansa to amma mu yanzu ya ake kowa ya ba ruwan su kawai an mutum ya nemo kuɗin sa yake kawo gidanku ba abinci ka aga to kai wanda mai sana kai an yi arme su kuma abin da maza suke kwate kun sani wannan garar da uwaye suke kaiwa shi yasa kake ganin wani arman daga garar ta kare a fara samun matsala to saboda bai da sana'a wannan garar da uwayenta suka kawo da ita ce za a dogara ta kare kuma wani babu abinci shikenan ya a samu fara samun matsala saboda tun da harko kuka yi kuskure kuka arama ma ɗaya ku mutumin da bai da sana'a kuma abin da yake haifar da wannan abubuwa ne guda uku za mu zo mu gansu na farko uwaye saboda san armar da 'ya'yansu ya kai yanzu in aka zo neman armar 'ya'yansu ba sa binci kaga yanzu mu anan manzo Allah ya ce in aka zo neman armar ɗaya a bincika halayyar mutum da addininsa to amma mu yanzu uwaye diya ba sa yi kusan me suke ta wasu ta ake dama an jima ana istikhara kenan wai wanda ya zo wai zaɓin Allah ne to Allah ya muku wahayi ce zaɓin shi ne mutum ya zo ya ayi bincike to amma ta suke wai ruwan kashe gobara ba a zaɓa kowanne ma kashe ake wannan kuskure ne babba ko da iya ku ta jima ba ta yi ba armi ba duk wanda ya wuto neman armi kenan ya kamata a tsaya a bincika amma an ba haka ba kuna gani irin arman da ake za a zo a armi sati ɗaya wata ɗaya wata biyu arman ya mutu ya haifar da wannan ba a yi bincike ba wala ni akwai abin da ya ban mamaki akwai uwar da wallahi da kunni na shi tana armar ɗiyarta ce aka yi arman ba a yi ba sati hudu ma'ana wata guda arman ya mutu amma kun sai ita jajen da take kudin da suka kashe a bikin ita ba ma mutuwa armar ɗiyarta ce yake mata ma takaici ba ma'ana an yi alfahari an yi bushasha an yi abubuwa na zo to irin ma gara da wani wane ne haida aka cika mota da wane ne abubuwa na alfahari ne aka yi to amma yanzu ita arman da ɗaya ya zo mutu kuma ba a yi bincike ba wallahi da ƙarshe da aka zo mijin ma da ya zo ko ba su bincika ba wane ne me halayya shi bai ɗari duka ba yi ba kuma daga baya da aka zo aka ame wata guda ba yi ba ya sako musu diya shine ita wallahi abin da ke ci mata tuwo a ƙuriya ya fi damunta a wannan sakin irin abubuwan da suke na kashe kuɗi ita ba ma ɗaya ba to kun ga don haka kenan rishin zaɓar kenan bangaren wani kenan muka cewa bangaren namiji addini ɗaya halayya biyu abu na uku kuma ya adiba sana'a yana da sana'a abu na hudu shine abin da ya shahi nasabarsa an san danginsa kun sai yanzu akwai mutanen da suke kalan dangi in mutum ya zo neman arman ɗaya musamman in ba a san shi ba a unguwa ko ba a san ba iyayen shi a bincika ta yi daga wata unguwa ya zo ko daga wani gari ya zo akwai wanda in suka so yin cuta ba sa bayyana iyayensu na kirki kun san me yasa to daman kai ma ka so zaka cuci iyan mutane ya za a ka bayyana iyayenka saboda in ka bayyana iyayenka in ka cuce ta za a ce ina iyayen shi ne su kuma iyaye za su kai dama ka san haka za ka yi ka sa muka ja ma gaba aka je aka nemi armi to hey nemo wasu mutane kuma kun san yanzu a ganin na yadda duniya ta lalace mutane akan kuɗi ba abinda ba sa yi akwai mutanen da ba su aikin yin komi za ka je ka hawo haye shi yanzu a matsayin babanka ko ka je ka ɗauko wata mace ita ma ta zo a matsayin mi mahaifiyarka to irin wannan dole an bincike na saban mutum in mutum a unguwa yake dama an san shi an san uwayen shi to wannan fa ni'ima wannan babu matsala an san shi an san uwayen shi to amma inda gonu waje ya zo to a bincika kawai ba dan ya turo muku mutane ba misali ya ce uwayen shi daga karce kaza suka huto daga rumbun laka suka huto ko kwalliya ko ina ne a je a bincika wa'annan din nan sunayensu da aka waɗi haka ne wani ɗansu ne ku je ku bincike da bayan fage saboda akwai giyar da aka samu kusan a wani abu da zai baku mamaki wallahi a garin nan akwai kisa-kasai da aka samu sun kai guda 20 akwai mazan da in suka so yin lalata da mace za su kawo sadaki ne hada balis amma wala ba armata yake so yi ba kuma a lokacin da zai kawo sadakin da balis din hey je aro iyayen banza saboda kai ka san in ba armanta ba za ka yi wajen ta za ka yi ba ka san uwayenka a ciki ba ka san ba hey ka aro uwayen banza sai su zo ne an zo an yi sadaki an yi an kawo bali su kuma uwaye sun sake jiki ke ma yarinya kin sake jiki kina ganin zai arme ki shi ko ba haka bane ba to daga lokacin ya ringa bayyana miki zahirin sa he ne mi ya lalata da ke in kika kiya ce to ai ni zan arme ki dan dan dan an yi kaza menene ba komai bane ba ko ya ce a Allahu ghafur rahim ne ana iya neman gafar Allah haka maza suke mamata na ga dole kun kiyaye kuna ji a dalilin haka akwai hanyoyi guda goma sha biyu da maza suke yaudarar mata dole ku rike wannan ku ƴan mata kuma uwaye ku rike wannan ku dinga wadi ma ku na farko duk sarmayin da yake son ya wadar yarinya ke ma zaki rike ko yanzu kina da sarmayi ko an miki sadaki ko an miki dot wanda yake zuwa yanki hira ki rike wannan alamomin guda goma sha biyu duk wanda ya tabbata a cikin sha biyun to wallahi na rantsa miki da Allah ba san kike da arme ba so ke wadare ki saboda yanzu maza da yawa wallahi mafi yawancin su wasu yaudara ta suka sa ba arme ba daga cikin alamomin da ake gane namiji mai yaudari shi ne za ki ga duk namijin da baya yawan yaban halayyake da ɗabi'unki ya fa yaban sura ki da halitta ki wance mai kyau kaza baya ki taɓa shi baya yaban halayyake bai ce wance yana son ki ne saboda kina da kamun kai kina da tarbiyya kina da haƙuri kina zuwa makaranta ke kullum aka ganki daga gida kai makaranta sai aiken uwaye ba a ganin ki a taron biki ba a ganin ki wajen orkes ba a duka baya yaban ɗabi'un ki tare da kullun kawai yana yaban suraki da halitta ki to wannan wala ba san kike ba so kike da dare da haka ku rike wannan tun namijin da baya yaban halayya ki da ɗabi'un ki kawai suraki da halitta ki yake yaba to wala wannan ba san kike ba yasa ai malamai suka ce dole mace ta gane tsakanin mai san ki a matsayin matar aure da mai sha'awar ki shi wannan kawai sha'awar ki ke so ki lalata da ke kawai ƙara gaba na biyu duk namijin da baya so ƴan uwanki su san shi shi ma ‘yan uwan shi su san ki, to da rike ki so yi. Mana ba zai taɓa yarda ba ki san danginsa ba, kuma ba zai taɓa zuwa ba ma gidanku ba barantana ‘yan uwan ki su ganki, ya dai kurin da randubu a wani waje. Ki ma kuma ba zai bari ba wani nashi ya san ki ba, saboda wadda rike ki so yi. Kenan ya wadda ki, ki ba ki san ba famulin shi barantana ki kai ƙara, ya yaudare ki. Shi ma kuma ba a san shi ba a gidanku ba barantana a zo a tsiye shi a ce dama mun ga kana zuwa a ce kaza ne ba wanda ya san shi naki. to da haka yan mata dole sun kiyaye akwai samarin da zaka ga suna randebu ne da yan mata ko a ekwal duk mutumin da yace yana son ke zo gidanku amma yace mu hada a wani waje wallahi ba son ke yake ba so yake wadare ki inda gaske ne zo gidanku amma wasu zaka ga ana randebu a wata unguwa ko a wata kwana ko in zaki je lakwal ko zaki je makaranta wallahi ba son ke yake ba inda gaske yake zo gidanku duka samari haka suke yasa ringa zane saboda me baya so ƴan uwanki su san shi ne saboda wadare kike so yi wani na biyu ko na uku duk namiji ko sarmayin da bai damu da ya san nasabaki ba bai damu da ya san ba me kike so ki me kike son cimma kina karatu kina equal me burin ki me rab din ki da wane ne ma'ana yana daga cikin alama da zaki gane mutum yana son ki zai damu ya san dangin ki ki ma ya san irin abubuwan da kike so ki zama da abin da kike so cimma amma mutum yana son ki amma bai taba tambaye ki ba ki yanzu wancan me kike so ki zama su wane ne iyayenki kaza da kaza labarin ki ne abu da ai in zaka armata zaka so sanin labarin shi ka san sanin irin abin da yake so da abin da baya so dan kaza tahiyyar taka da shi za ta iya yiwa ko ba za ta yiwu ba saboda mutum ne zai arme ki kenan ya ji ra'ayoyin ku za su haɗu ko ba za su haɗu ba me kike so ki me ba kiya so shi ma haka to amma ba ruwan shi da wannan kuma na gaba daga cikin alamomin da ake ganewa za ki ga yana son ya gayyace ki wajen shakatawa kawai can an shirya wani armi akwai wani armi akwai wani picnic akwai wani sauti akwai wani armi mu je restaurant da sauransu samari biya za ka ga suna son sauki yan mata su kai su restaurant baya halatta saboda samari biya suna amfani da wannan zuwa restaurant din su je su siya ma yan mata sandwich a je a siya musu wani shawarma wani pizza wani gasu da sauransu in mutum ko sadakin ke yi ya ce zai ɗauke ke kai ke ce ka yi haƙuri in ka arme ni ka ɗauke ni daga nan har birnin dar salam ne amma wajen bai arme ki ba kowa ka sadakin ki kake kuskura sai in ma restaurant ɗin ne je ka siyo ka kamun gida bayan mun tai ba in mun yi arme mu je to din da za ku gane yaudara ce ku je ku tambayi ƴan mata jiya da samarin suke kai su restaurant yanzu bayan sun yi arme ya taɓa kai ki yaudara ce ai yanzu ne ma da aka yi arme kamata ya kai ki saboda wannan in yi lada ma zai samu ya ce yau kawai ba a yin abinci kawai restaurant za mu je hanyoyi ne din tarko ne da samari suke dana ma mata amma mata da ba sani ba kenan san ya gayyace ki wajen holewa da shakatawa da ya amfani da wannan kun ga irin abin da dan haka uwaye wallahi wannan nasiha ce zuwa ga uwaye wai in sallah ta zo ƴan mata jiya sun kawo jaje ƴan mata jiya zaka ji suna cewa uwayensu mata suna cewa ki wance kina da sarbi me yasa bai miki ba kayan sallah ba ke kamaki ta ce mama ya kamata a mun kaza sai a ce a asar mai to wallahi yana daga cikin hanyoyin ma da samari suke lalata ƴan mata uwaye da suka mai da ɗaukan ɗawainiyar ƴaƴansu zuwa ga samarinsu yaushe mutum ba arman ke ba a ce wai shi zai miki kayan sallah shi zai miki kaza to wallahi fansha suke ba ni man da an baka gishiri ne suke ƴan mata biya wata aka mata kayan sallah to kuma raddaren sallah ko washe garin sallah ai ta biya farashi haka ne dan haka kenan uwaye ko ke uwa ce ko ma menene ke ma yake amma kake ce wai yake wai kice wai sar mai zai mata to daga kin haka kenan kin bada ta zuwa ga alalata miki iya yawa da kake gani ƴan mata a ce sar mai mutum ba armar da yake bai ba in misali ma a ce ya yi sadakin ta ne ko ya kada ta ne a radin kan shiga dama mata amma a ce a wance to wata ma zaka ga sar mai nata babu batan arme babu sadaki babu datu babu komi ko a ce wai shi zai mata kayan sallah wannan kuskure ne babba saboda wannan ba suke yi ba dan Allah bane ba wani bai ma ba uwar shi ba bai ma ba kanwar shi ba kuma ke zo miki kuma a banza kuma ke ba matan shi bace ba tana ce Allah ya dora mushi haƙi ne miki idan aka yi ya shiga ne wannan na gaba duk namijin da yake son ku keɓanta a wani waje ku bi kaɗai to wannan mai yaudari ne manzo Allah ya hana namiji da mace su keɓanta a wani waje ce ma khalar rajulu bi mar'atin illa kana shaytanu salisuma babu wani namiji da mace da za su keɓanta a wani waje face shaytan ne na ukun su haramun ne mace ta keɓanta da wani namiji in kuma za a keɓanta to ya zama to akwai maharrami maharrami kuma ba irin yara yan ƙanana ba irin wannan ta ce wani aikani na ne maharrami na ne a wannan bai da wayo yaro mai wayo uwar ta turo ta ce to irin yanzu samari da suke zuwa hira wajen yan mata ko ya kasa dakin ki ne bai halatta ku keɓanta a wani ko a kawo wani ɗaki can gehen gida a su zo cikin salon ana ganin su ana ba ibi ana ganin su amma yanzu irin abin da ake a garuwa mai kaga mutum ya zo da mota wai da shi da mace su kaɗai a cikin mota wannan haramun ne tunda ke banta ne babu kowa kuma wannan yasa zaka ga an samu samari diya sun lalata yan mata wata yarinya zaka ga a ko gidansu za a lalata ta a cikin mota wasu kaga an bar su a zauri haka ga wai uba wai wai sarmai ya zo yan ɗaya shi hira ya ce wa'in sun yi da hira wai taro gida kaga wannan matsala ce ka bar ɗiyarka da wani ba mijinta ba komai ka ce in ta idi hira taro gida wannan kuskure ne shi yasa aka samu diya an samu mutane samari suna zina da 'ya'yan mutane a cikin gidansu su a zuwarka to kaga wannan kuskure ne kenan dole ya zamanto ka a samu keɓanta mutum ko da ya biya sadakin ki ko ya yi bale in ya nemi ku keɓanta ce a'a ai kuna gani yanzu irin rayuwar da ake ciki 'yan mata jiya zaka ga wasu an musu sadakin an yi dot din an yi an kaba lisan amma kafin a arme kaga ta samu ci wata kaga an mata arme da wata hudu ta haihu wata da wata biyar shi ko mafi karanci ma abinda musulunci ya tabbatar wata shida in mace aka mata arme bayan tarewa da wata shida ta haihu wannan dan dan sunna ne dan arme ne musan me yasa to Allah ya faɗi a cikin suratul aqaf yace ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وداته كرها وحمله وفصاله da ku rike sala suna shahara Allah ya ce wa hamlu daukan ciki wa fisalu da yare da yaye yaro sala suna shahara wata 30 wata 30 shekara nawa ne bi da wata shida ko to yawwa madalla to mu da cikin suratul baqara Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini iyaye mata suna shayar da 'ya'yansu ne haulaini shekaru biyu kamilaini cikakku to kun ga yanzu a can Allah ya ce da shayarwa eh afwan da daukan ciki da yayewa wata 30 anan kuma ya Allah ya ce uwa tana daukan tana wanda muke da suna tana yayi da shekara biyu ko to yanzu tunda an ce shekara biyu a wata 30 aka wuce shekara biyu nawa zai rage to shine daukan cikin to mafi karanci aqallul hamal sittata ashhur ne wata shida ne amma kasa da haka to wannan babu shi to kun san me yake ja wannan abin da yake ja wannan wannan ke banta ce da ake samu kuma uwaye su suke sakaki ba dan mutum kawai ya kasa dakin ɗiyaku ba ya kabare su kawai sakan masa raga maɗiyaku har yanzu ba mu haramar ta bace ba me yake da suna ajnabi ne nata ma'ana ba mijinta bane ba kenan dole kun yi taka tsantsa kada ku kuskura ki me yake da suna ke banta juna tana shiga tsakaninsu to abin da yake faruwa wani yana iya zuwa ɗauke ta a ce za su je gari ko zai kai ta wani waje da irin wannan ne ake samun matsala kar ku kuskura duk inda za su je ta je da ƴar uwarta in kuma zai kai su a haɗa su da wani mai wayo mama ba su bi ba to da wannan ne yawa maza suke lalata ƴan mata sai kaga an zo an yi sadakin da wani ne wannan ke banta to dama manzo Allah yana ya ce in dai aka ke banta shi din ne zai zama na uku da haka kenan kada wata ta kuskure ta ke banta da wani kowane kai ko a makaranta kake kuskure ki banda da malami saboda ai kuna jin kisa kisan da yake faruwa zaka ji wasu wasu makarantu ana ce an samu malamai sun ma ɗaliban su ciki kun san me yake faruwa akwai makarantar da za a samu wai an yi da karatu an tashi a cikin wancan tsaya karatun ki daga ba za a miki su bi kadai a makaranta kake kuskura haramun ne ko malami ne ko wane ne ai kudin goro akai ta akai ko wane ne ko kuma ku yi randevu da ke da shi a wani waje to kun yi keɓanta na uku na gaba daga cikin alamun da mace za ta gane namiji mai dari in aka samu keɓanta tsakanin ku da shi to zaki ga yana neman ya taɓa jikinki ko ya rungumi ki duk namijin ne yake neman ya taɓa jikinki to wala wannan mutumin mahaici ne mai dari kuma ke ma kina da hankali kai ki kuskure wani namiji ya taɓa jikinki Maryam ɗansu da muke haɗewa yana daga cikin lokacin da aka mata cewa za ta haihu ɗa ba tare da uba ba lokacin da Allah ya turo mala'ika Jibril ya mata albishir cewa za ta haihu me ce anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar tace ni da namiji ma bai taba taba ni ba to mu yanzu anan kalubale ne zuwa ga yan mata yanzu wata budurwa ce za ta wuto ta ce babu namiji ne taba taba ta kuma ku riki ita nan maryam ko abu sa kuskure mu yanzu a huda kuskure irin wannan shiga kasuwa shiga mota shiga tasha wani zubin ki gogi gigi da namiji ko wani abu ba da ganganci ba irin abu ne na kuskure kawai zika maradi kawai kina tsaye ko wani namiji ya zo baki hannu ku gaisa ko taba jikinki to ita mace ce za ta yi wani to kun ji Aisha take cewa kun san mu baya da ake zo ake ma manzon Allah in ka zo zaka yi imani da manzon Allah hannunka zaka dauko ka dora a hannun manzon Allah ka ce ina ma mu baya akan na yarda kai manzo ne na Allah zan bi maka biyayya zan hana daga abin da ka hana zan gaskata ka cikin abin da kake bada labari kuma zan bauta ma ba Allah ba sai bisa tsarin yadda ka koyar da mu kamar manzo Allah baya da kai haka shi kenan to amma su matawa aka ce in aka zo za a yi mubaya'a Aisha take cewa ma massat yadun nabi sallallahu alaihi wasallama yadda imra'atin qattun tace hannun manzo Allah tun da yake bai taba taba hannun wata mace ba tace kana yubayi uhunna bil kalam in aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya ma mubaya'a mata da hannu sai ake gui da magana kawai suka wadi da baki shikenan to amma yanzu kidan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din nagarta da tsoron Allah baya taba hannun mace to amma yanzu ke kawai wani kato wani sakandami wani katon kadara kawai zo baki hannu ku gaisa da sunan wayewa saba wala ya cuce ki kuma ku saurara duk macen ma da ta gaisa namiji ya cuce so ake ki in ba maharaman ki ba an ce maharamai wanki kaninki babanki wannan maharaman ki ne to wannan don kun gaisa da su ba laifi bane saboda wannan ba zan taba haraman ki har abada ba to in ba wa'annan ba in ba mijinki ba duk wani wanda kika ba shi hannu ko gaisa kin cuci kin cuci kanki to ake in ba mijinki ba kawai wani ma ya taba hannunki to mu yazo ba zan can taba hannu ba akwai wanda zaka ga kawai ana tayya irin wannan lakwal da ake zuwa kaga kawai yarinya suna kokoyi da ita da namiji a lakwal ko a hanya ana tayya ko kaga ta dora hannu a saman kawo ɗaya shi haka ko sun zo sun jingina juna wallahi duk mutane suna ɗauka wani abu ne mai sauki wallahi haramun ne kuma duk abin da ka shi yasa dole uwaye ma ne kun tarbiyyantar da yanku ku diba maga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yara suka kai shekara bakwai yace allimu auladakum as-salata idza balagu 10 sinina idza balagu 7 sinina ku koya ma yanku sallah idan suka kai shekara bakwai yace kuma wadribuhum alaiha idza balagu 10 idan suka kai shekara goma suka kin sallah ku bige su kuma yace fariqu bainahum fil madaji kuma yace ku raba tsakaninsu wajen kwanciya uwa ɗaya uba ɗaya ma aka ce ka a hada ku shin huda ɗaya shi yasa malamai suka ce kenan yara daga sun kai munzalin shekara goma nan ai mun muka lura zamu ga irin yara kanana in aka zo da mazan da mata shin huda ake musu matala da ake shin huda su ko to amma daga sun kai shekara goma manzo Allah ya ce araba shin huda in kuna da yalwa da halin da za a iya raba musu ɗaki ma ya zama to ɗakin maza daban na mata daban in babu to shin huda daban su wani a musu shin huda daban tasu ta maza ma daban to yanzu wata kuma dole uwaye idan ɗaya ke tawa da girma ƴan uwanta maza da suke uwa ɗaya uba ɗaya za ku ga yara suna wasan kokoyi ki nuna mata wannan iya mace ce kenan wannan wasan kokoyi wannan na yaran ta ya wuce kenan yanzu ko ki kama kanki babu wani zancen wasan kokoyi da wani wani ne da ƴan uwanta ma uwa ɗaya uba ɗaya to ina ga kuma wani kawai wasu abokai dan a yi ne kawai su zo suna wasa da su kuma duk irin yana daga cikin abin da ya haifar da wannan wannan APS da aka sayo za ku ga a cikin APS sai kaga ana wasa a ce wani maza da gudu su ta yi mata su kamo su ha a ce wai wai in maza suka kamo mata wai za su goye su kaga wannan duk shedanci ne kuma ya ci karo da koyo addini kuma a matsayin mu na musulmi ma an sauya wannan tsarin yanzu mata jiya zaka ga duk mutuncin ki da kamun kanki amma an sanya an kika zo APS yakin wanda hijabi yakin yi wane ne kuma wallahi da manawa aka yi shi dama ai system ne na arnawa su suka kawo to mu yanzu tunda an ce an kori turawa da yahudawa nan a APS ma a hudu system ko abin da za a yi ko dai maza kaɗai su ringa APS kuma ta ba kuna APS ba tahiyar da kike zuwa da kwal APS ne aikace aikatau da kike a gida da wanke wanke da shara duk wannan APS ne dama mai motsa jiki da yake zo kina bara kina haɗuwa to kenan kowa ya zamanto APS maza zalla za su a hudda mata in kuma za a yi na matan kuma ba ya iya yiwuwa ba to a sanya condition a ware musu tairan nasu su kaɗai kuma mushen da zai mace ce to wannan ba ya yiwu ba kuma kenan kawai dai a haƙuri a hudda APS mata kawai to amma shedanci ne ake so duk wannan shedanci a wajen APC da ake koya shi kuma kowa ya sani tunda duk mun yi lakwal kuma kun yi lakwal duk kun gani abin da ake to kenan uwaye ƴaƴan ku za su yi lakwal ki ce ke babu wani namiji babu wani aboki ku rike ku ji a musulunci babu abota tsakanin namiji da mace haramun ne Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa'i hukumar suratul nisa'i aya ta 25 yace muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan Allah yana ambata irin macen da ya kamata a ramace musanatu masu kamun kai ghaira musafihatin ba masu yin alfasha ba ko zina yace kuma wala muttakhizati akhdan kuma ba masu rikan mazaje a matsayin abokai ba da wannan malamai suka ce haramu ne wai dan mutum kuna kalas daya ko abokin aiki kice abokin ki ne wai har ana gaisa lokaci zuwa lokaci a ringa wai kwana biyu akai ba a gaisa ba wane ne wannan duka haramu ne lakwal kawai in kun haɗu ma da maza iya abin da ya haɗa ku irin wannan tarabe da ake sawa tarabe da group in aka haɗa ku shi ma tarabe da group ma ba larura bane an haɗa maza da mata maza su yi daban mata su yi daban to amma irin an haɗa ku to wannan larura ce ta sa an haɗa ku za a yi tare amma babu wani zancen relation tsakanin namiji da mace yana wani dan kalasin mu ne wannan aboki na ne wannan da haramu ne duk daga wannan ne shi dan yake shiga kaga ana wasanni da wani abubuwan da ba su dace ba kun ga wannan a cikin aya ta 25 ko mata haramun ne su zamanto su riƙe maza a matsayin abokai to su ma mazan haka a cikin sotar ma'ida surar take gaban nisa'i aya ta biyar Allah shi ma ya zo ya ambaci irin mazan da ya kamata a halatta a aura ya ce musinina gaira musafi ne ta wala mutakhizi akhdan su ma mazan da ya halatta a arma masu kamun kai ba masu zina ba kuma Allah ya ce ba masu riƙan mata a matsayin abokai ba da haka babu wani zancen ki ce wannan abokina ne kamarar ne kofin ne wane ne kolegi ne da wani wane ne duka babu wannan kawai abokanki yan uwanki sai mijinki shine abokin shi yasa aya ta miji aka sanya mai as-sahib to dan kenan uwaye dole babu wani zancen abota da wata alaka tsakanin namiji da mace wannan abubuwan sune abin da arna suke a turai mu kuma shine ake so aka mana mu kuma babu wannan na gaba duk mutumin da zai nemi ki tura mai watan tsirecin ki to wannan mutumin banza ne ya tura mishi hoto ko bidiyo ko ya nemi ku yi bidiyo call a bel bidiyo da kayan da basu dace ba to wannan mutumin banza ne kenan tun daga nan ma ki san ajin da zaki sanya shi saboda inda zaki gane haka an mutum yana son ki zai kiya miki mutunci ku diba ku ga akwai matan da yara suka tura ma samarin su hotunan banza da bidiyon banza ya suka rike su a matsayin mi suke lalata da su yanzu haka akwai wata yarinya da na sani ita ma da ta tura ma sarmayin nata ashe shi dama wata tarko ne tana mata kawai tana tura mushi sai ce to wance kin ga wannan bidiyo din da kika tura mini ko ki yarda in yi lalata da ke ko in ya daki a rezo sosai to ka gani kuma wallahi nake hudi muku wani malami ke hudi ce a garin nan akwai ƴan mata diya sun yi armi amma akwai hotunan tsiraicin sa a salolin samari yace wallahi da irin shi gani wata mata ta zo hucewa irin legogi da suke zaune a fada yace kaga wannan macen zo ka ganta mata armi ce ta tura ma wani hoton tsiricin ta kuma wani arme ta to ta zo za ta wuce aka nuna hoton tsiricin ta to kudi ba wannan akwai mutunci shi yasa duk wanda zai nemi ya tura mai hoton tsiricin ki wallahi ba san ki yake ba so yake ni ya lalata miki rayuwa yanzu haka akwai mata arman da ita kwanan nan ma ba an kai wata bakwai da yin kesin nata shi sarmayin natan ma da yake neman ta da yin lalata kuma da ta zo za ta yi armi duk lokacin da ya buƙaci ya lalata da ita ya ce mata to kin ga wannan da aka sa arman ku da shi to wallahi zan tura mishi wannan bidiyon raddaran arman ta ma haidi lalata da ita ya ce in ba haka ba wallahi ya tura kuma tsan ga muku abun bakin cikin ma har yanzu mata ya arma ma bai rabu da ita ba yanzu da Allah akwai soyayya anan amma ƴan mata jiya ba sa ganiya su giya soyayya take daukar su ke dinga gani kamar wani sauni ko wani ne wallahi da haka haramun ne mace ta tura ma sarmai kai kudi ba ba sarmayi ba malamai suka ce yanzu ko mijinki ne baya halatta ki tura mai wutan tsare ciki yanzu misali za ku ji irin da ake samun mazaje masu zuwa wajen buɗa ma'ana suna zuwa garuruwa wajen neman kuɗi wanda ba sa tare da iyalansu ko irin matan sojoji wanda sun tayi mission sai kaga wani miji ya ce wai yana so matar shi ta mai wutan tsare cinta to kun san illa wannan na farko idan kika yi lokacin da zaki tura masu kamfanin WhatsApp da masu harkar sadarwa suna gani saboda ai ta hanyar su je zai je an mijin ki halatta ya ga tsirecin ki to shi wa'ancan wa ɗaya kenan na biyu shi wannan mijin nakin lokacin da zaki tura mai to Allah yana iya kaddarawa ku rabu tunda an samu a garin da ma an samu akwai mijin da suka rabu da mata kuma ya dauka dora ta a gauje su siyo to ku gani kuna iya rabuwa to in kuka rabu a kaddara ko bai yada hoton ki ba a lokacin ai ba matar shi bace ba yana halatta ya ga tsirecin ki to biyu kenan na uku ana samun matsala wajen aika kun sa harka salloli ne yanzu yake je misali zaki aika wa mijinki akwai matar da aka samu ita ta kushi da group din su na fami kuma akwai ƴan mata da su ma da aka samu wajen tura masa samarun sai kaga sun dora a staci ko sun dora a cikin group na fami to nan asiri na gaba malamai suka ce sallar tana iya lalacewa a kai ta wajen masu gyara kun san basu da amana su ma ko akwai wanda aka samu ya samu tsayaci wata mace irin haka sallar da ta lalace aka kai da suka gyara ya su shiga suna kuyan sallolin mutane saboda ayin za a gyara hakin hudda kwad dan adiba a gani ya gyaru ko bai gyaru ba to ana iya kai wajen mai gyara ya kike gani na gaba kawaki kina iya mancewa ma da kwai kawaki ta amsa ta je ta gani ƴaƴanki ma suna iya diba su gani shi ma da kika tura ma suna iya gani kenan akwai abubuwa ne masu tarin yawa shi yasa malamai suka ce to ko da mijinki ne ma bai halaka to ina ga kuma sarbai saboda abubuwan da za su iya biyo baya amin amin to da haka kenan dole yan mata su kiyaye wannan kenan kowa ba dan mutum ya ce bai yana son ki ba yana turo miki sakon je time i love you sai da rana da dare wannan ba shi bane yake nuna yana son ki ba dole an kiyaye irin wannan wasu tarko ne suke danawa kai kin saki da kiki da shi ya gane daman kina son shi tsakani da Allah da sauransu kuma ya har bujiro miki da wasu abubuwa kenan dole a kiyaye